أحسن الله إليكم ثم قال واعلم أن جور, جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشارك فيه فلك نيتك فإذا رأيت شugaba in yayi laifi yana kan shi ba shugaba in yayi laifi kai ba komi ba za ka rabu da shi ba a cikin addinin ka inda kai ka kiyaye haƙƙin Allah subhanahu wataala sannan ka sauke haƙƙin wannan shugaban baka da matsala ka da matsala da shi kana da damar yi mai nasiha ka je ka mai nasiha ba cewa aka yi karka kyamaci abin da yake na zunubi ba duk wanda ya zunubi za ka kyamaci wannan zunubi amma shi shugaba yana da hala khasa a shari'a cewa shi ba za a zo a shahara shi ba sai dai kai da shi ka yi mishi nasiha sa'an nan ka yi mishi addu'a Allah ya shirye shi amma ka zo ka dinga bayyana kuskuren shi wannan kana ziga mutane kan rashin yi mai biyayya ne kuma butulce mai shugaba da ainihin bujire mai shugaba dan bani aka daura na rushewar kasa da tabewarta kuma a duniya ta kamar da muka sha bayani muna ganin haka kasar da za zaka ga tafi kowace kasa natsuwa da samun salama ita ce kasar da suke bin shugabannin su sau da kafa shine zai wuya ka ji wani tashin hankali zai wuya ka ji wani dan fashi da makami zai hatta shugabannin su da kansu hakan zai sa ga sun kiyaye to amma ƙasar da ta zamanto babu biyayya ga shugabanni babu tsabtata harshe a kansu komi suka ga yana faru Allah ya shirya da eh alaikum an fusa kuma shi sai da abokar ya ce ana mata fassarar da ba ita ba ce da dace hadisin farko cikin musnad imam ahmad shine wala hadisin abi bashi sai dai ka ce zahirin ayar ko amma ba ma'anar ta ba shi game da shugaba annabi ya koya maka yadda za ka mu'amalance shi in ka ga abin da kai inkari ka je ka same shi shi ne ma'anar faman an kara faƙad bariya an kara to yaya zai yi inkari ba shari'a da ta ce a yi bawali ba ta koyar da yadda za a yi ba ta ce a yi tsarki ba ta koyar da yadda za a yi ba ta ce a yi sallah ta koyar da yadda za a yi to ta ce a yi inkari kana ganin bata bayyana yadda ake inkarin ba sai mutum ya kawo umumat sai ya rabu da wannan jahilci sai ai an ce ayi in ka marra'a minkum munkar fal yughayyirhu bi yadi to kaman ce fa illam yastati fa bi lisani lisanin ma akwai wanda ba kurma ba kuma lam yastati shi ba bebe ba amma ba zai iya magana ba ba wai dan ba zai iya magana da ma'anar ya kasa ba sai dan shari'a ta hana shi to nan kar kai magana a saman mimbari sai ka ki abin a zuciyarka in baka da damar da zaka je ka same shi annabin da yace faman ankara faqad bari a shine yace fala yubdihi alaniya ba haka sai an hada kar ka zama daga cikin masu cewa fawailul musallina sai shiru mana ai sai su waye musallina da aka tsine mawa alladina hum an salatihim sahu sai ka karasa kakai mana dungushi a cikin shari'a ya jahili ya dan bid'a gane wannan al'islamu kullum la ya tajazza ya ayyar lalina amonu da kudu fi silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati shayr kakka zama ba yahude ma alladhina yu'minuna bi ba'd alkitabi yakfuruna bi ba'd dukka zaka dauka dukka zaka dauka kuma akwai masail din da kai dan karamin dalibi ba sun fi karfin ka komawa zaka yi menene al-athbatu wadanda suke ar-rasikhuna fil ilmi daga cikin ahli sunna wal jama'a suka fada akwai matsalar da kai karamin ɗalibi dole sai ka yi takalidanci a cikinta amma ba a takalidul a'ama ba za mu zo mu ji ya yi amfani da lafazin takalidanci yana nufin itce ba ulata amma ƙila kai ba za ka iya gane menene manufi menene mafuhumi menene abin da wannan asafin yake ɗauke da shi na ma'ana ba ka zo kana tara kaka a larabci ba ka bambance fa'ili da maf'uli wani fa da zaka ji ya fito ya sa alkyabba yana inkari yana kaza yana al-inkarul alani yana da bambanci da nasiha wani bai da bai san bambancin fi'ili da suna ba fi'ili da suna a larabci bai san bambancin su amma kuma yazo yana ya nada kanshi ya nassaba kanshi a matsayin malami kuma har yana mawa malaman da suke magana akan wannan mas'ala inkari kaga wannan yabki alal islamin bawaki tabki alaihim bawaji Allah ka tsare na'am أحسن الله إليكم ثم قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاة فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله لقول فضيل رحمه الله تعالى لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان
in ka ga mutum in ka ga mutum yana wa shugaba bakar addu'a dan bidiya yanzu wannan bakin alƙalin ba zuwa cewa ya shezir eh hakiru shezir shine addu'a ba yake ma shugaba yana ce mai du'a munafiki alaysa hadha du'aan alay alaysa du'aan alay du'a ne akan shugaba yana kiran tunubu yana ce mai du'a munafiki kan kan kudin mai da aka kara kowa sai da ya ce Allah ya kona shi hashi kan shi hashi kan shi cewa da wanda ya ƙara kuɗin man da wanda ya ji daɗin ƙara kuɗi da wanda yake dakon man da masu siya ya ce Allah ya sa su cikin man ya kona su wa billahi al'azim wannan ni in shugaba ne sai na tuɓe mai riga zan zane shi a bayyana jan duk wani ɗan jarida ya zo ya ɗauka tafka mai kashi kuma ya tsaya cikin gidan shi hana shi magana so da wannan tako wato harshensu bom ne cikin al'umma bom ne cikin al'umma ne amfanin irin wannan magana shawarar annabi cewa ya fasbiru hatta talqawni ala al-hawd kawai ku yawo to ya zaka shi shugaba Allah ya bashi sandan mulki duk fisge fisgen da zaka yi ba ta hana mutuwa zanga zangan da aka yi Najeriya ta hana kudin mai ya karu ba ragewa ba karawa akai nawa akai asara na rayuka nawa akai asara na na dukiya kuma da yawa sun mutu mitatan jahiliya in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salama da sa'ada na cikin bin sunna tabewa da wahala tana cikin saban wasu Allah ka tsare na'am waga magana ta Fudayl ibn Iyad ta zo cikin wato ainihin littattafai da dama kamar Abu Nu'aym cikin Hilya da Ibn Asakir da sauransu sun fitar da wannan magana ta Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala na'am
قال أخبرنا أحمد بن كامل قال أخبرنا الحسين بن محمد الطبري قال أخبرنا مردوي السائغ أنه قال سمعت فضيلا يقول لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا قال إذا جعلتها في نفسي لم تعبني وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد إنما الكينا الدعاء بات سيتر من روكا مكينا نزاء با أما إنما شغباء الدعاء قوة تاشا وأن فقه العبادة المتعدية خير من العبادة القاصرة wadda take ita muta'addiya ta shafi waninka ta fi wadda ta kasance kasira ce wannan yasa su al-Imam Ahmad da Shafi'i da al-Imam Malik suka fifita ilimi neman ilimi akan sallan nafila Ibn Abdul Bar ya fitar cikin Jami'u Bayanil Ilm cewa Ibn Wahab yana tare da Maliku ana karatu sai ya ji kiran sallah ya tattare takardu zai tafi ce ina zuwa ya ce nafila zai ya ce abinda muke ciki abinda zaka je bai fi abinda muke ciki ba to da neman ilimi ne shi wannan zai amfane ka kuma zai amfani al'umma to in ka mai shugaba addu'a amfanin zai shafi kowa in ya shirye sauran al'umma za su shirye idan ya zama na kware sauran al'umma za su zama na kware adatan mutane suna koyi da shugabannin su da fata an gani zaka wannan magana tashi magana ce mai matukar muhimmanci wadda ta yani tanawalaha ahlus sunnati bil qabul ahli sunna sun ɗauki wannan magana ta hudayl shekul islam ya yawaita maimaita ta cikin littattafan shi da sauran malamai bayyar wannan wato nassin yana cikin ziyadat na ibn kamil a cikin wannan littafi na sharh sunna ibn kamil shi ma yana cikin wanda suka ruwaito daga albarbahari na'am
أحسن الله إليكم ثم قال فأمرنا أن ندعو له بالصلاة ولم نؤمر أن ندعو عليه إن ظلموا وإن وإن جاءوا لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاح وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين هذا وإن جاءوا كودا سني زالنتي باء مسو بقر الدعاء باء مسو بقر الدعاء ألن ko wato ainihin abu sai dai kai fatan Allah ya shirye shi ko a koye ko a bayyana ba a mai bakar addu'a nasiha ce shi ana mai kai da shi na'am
ثم قال ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير رضي الله عنه نعم وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى والحلال na'am والحلال na'am, ma banda wanda yake hawar shi ta bayyana ko da yana sallah tare da shugaba mun san saboda wata maslaha ce ko Na'am.
na'am
ثم قال والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال وكذلك الحرام وما حاك في صدرك فهو شبهة wannan yana ishara zuwa ga hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyin نعم kuma hadisin cewa albirru matuma anna ilayhi alqalbu wa kuma anna eh, matuma anna ilayhi alqalbu wa kuma annat ilayhi an-nafs cewa wa- zaka iya rantsuwa ba ana nufin rantsuwa akan ƙarya ba da gaskiyar abinda kake da yaqini cewa halal ne to kawai halal ne sai dai in abinda wani yaqinin ya ture al-yaqinu yazulu bil yaqini wala yazulu bi shakk in wani yaqini ya ture yaqinin ka shine nasi wannan sai ka sai ka sauka daga naka yaqini amma asali wanda ya halal baya jin wani dare dare a ranshi amma wanda yake saban Allah zaka ga yana babboyewa ne shi yasa wanda zai karya azumi sai ya boye wanda zai yi sata sai ya boye wanda zai sha giya sai ya boye to da ya san saban Allah ne. na'am ثم قال والمصدور من بان ستره وال- والمحذوف من بان هتكه wancan magana kenan da aka rawaito daga annakai ko na'am وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي Mm, masu cewa ai ahli sunna suna kamanta Allah da bayi duk wanda kaji ya ce waɗanda suke tabbatar da sifofi na ubangiji a bisa inda ya tabbatar ma kanshi suna kamanta bayin shi eh, suna kamanta Allah da bayi to ba jahami ne sha'a am aba Mm, sha'a am aba wanda sufaye da suke inkari su wannan sakaran na bauchi abul fatihi da sauransu daga cikin al-anzalul arjas to jahamanci ne suke ci ko suna sana ko ba sa sana ka san da yawa daga cikin masu iddi'a'in ash'ariyya ba su san ma mai ash'ariyancin ba sun fada kwatamin i'tizal sun fada kwatamin jahmiyya sun fada har kwatamin na hulul da al-ittihad Allah ka shirya ta da mu. na'am وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي خارجي معتزلي أو يقول فلان مكبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء Mm, zancen wanda kaji ya ce takallam fi tauhid eh, to kasancewa kharijiyyun mu'taziliyyun amma yana magana kan tauhidul mu'tazila نعم mu'tazila suna da usul guda biyar suna da usul guda biyar akwai at-tauhid wanda shine ta'wilus sifat tauhidin da suke magana shine ta'wilus sifat wasu su kira shi tashihul iman bankare sifofin Allah gabaki ɗayan su wanda kuma asali karyata su wannan shine asali na farko asali na biyu shine al-adl al-adl adalci amma ba adalci na kitabu wa sunna ba adalcin da ya dace da hawarsu na uku shine al-manzilatu bainal manzilatayn shine matsayin da suka sa ahlul kaba'ir ko ahlul kaba'ir masu aikata manyan laifuka da gasken musulmi suka ce su ba musulmai bane kuma su ba kafirai bane amma dai za su dawwama a wuta kuma khawarij sai suka ce kafirai ne kuma za su dawwama a wuta ko wani ɗan uwa ɗalibi mala abubakar yana nan a turku yake yana kokarin da'awa ta salafiya Allah ya ƙara mushi labati da ya ce shi dai gaskiya gwara khawarij ɗin da suka ce ma kafiri ne kuma ce kai ba musulmi ba kai ba kafiri ba kuma za ka dawwama a wuta to me ma'anar cewa kai ba kafiri ba an gane to mu'tazila suna da almanzilatu bainal manzilatayn daga nan sai al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar a, daga cikin ainihin usul dinsu sannan sai infadul wa'id infadul wa'id zartar da wa'id duk wanda aka ce dan wuta ne sai ya shiga kuma sai ya dawwama kaga wannan ai kuskure ne bata ce ta akwai wanda Allah zai yafe musu al-kaba'ir da yawa an musu wa'idi kamar wanda yake kisan kai kamar wanda yake shan giya an musu wa'idi da cewa mai kisan kai zai shiga wuta amma mai shan giya wa'idi za a shayar da shi min qinatil khaba saban jahannam amma Allah ya ga dama zai iya yafe musu kun gane ko na'am yana magana kan tauhidi na mu'tazila ne wanda kaji yana takallan fi tauhid a wancan lokacin da mu'tazilawa suka yi yawa cikin al'umma yanzu akwai su amma a jahilce suke tafiya to kasancewa wannan mutumin khariji ne mu'tazili ne kun san kullu mu'taziliyin kharijiyyun wa laysa kullu kharijiyyin mu'taziliyyun na'am aw yaqulu fulanun mujbirun ce ai wani mujbir ne to kadari ne ke ce mawa wanda yake tabbatar da kaddara ta ubangiji cewa ai mujbiri ne wanda yake kore ma Allah kaddara in ka ce komai sai da kaddarar Allah yake sai ce a wannan ai aljaburu ne tilasta bayi akan sabon Allah to sai ce wannan kalma ce ta bid'a magabata ba su san da ita ba shine mas'ala ta aljabar wal ikhtiyar da ta fata samu asali daga kasar Iraq na'am daga Basra ko kissar Ma'bad bin Juhal da yazo da ainihin wato a hadisin Ibn Umar da cikin Muslim na'am
ahsanallahu ilaykum قال عبد الله بن المبارك لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا ولا عن أهل الشام في السيف شيئا ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا ولا عن أهل المدينة في الغناء لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا نعم su kowace ƙasa da abin da tafi shahara da shi na bid'a a lokacin abin da tafi shahara da shi na bid'a mutanen kufa an fi saninsu da shi'anci hakan nan mutanen sham an fi saninsu da kharijanci mutanen basra an fi saninsu da kadaranci mutanen khurasan da irja'anci mutanen makka wato an fi saninsu da asarf asarf a gurin suna amfani da shi da ma'anar riba a ga su da ɗan dama-dama ko akan waɗanta abin bid'a ta fi zunubi girma mutanen madina su kuma waƙe-waƙe da yawansu sun halatta duk da cewa imamu malik wanda shi ne fuskan mutanen madina a lokacin shi ya ce ya taso ya tar da ba masu yin wannan sai mahaukata ai sufaye da suke rina na sufaye ake nufi aka zo aka ce mai aiga wasu can suna zikiri suna tuma suna faduwa suna kada kai sai ce a majalinun hun mahaukata ne aka ce ya ce asubiyanun yara ne su aka ce ya ce ce kai ban san mai hankali na haka ba جاء الإمام مالك رحمه الله تعالى جئت لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا وأن كسان سن شهارة وأن أبن كرك كوي وأن أبن دزي إيا باي وازوا غريش دغا غريش ابن القيم سن إغاثة يا نقلتو دغا الإمام أحمد شي كما دغا مالم شي يحيى القطان ينا cewa لو أن رجلا عامل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في أينهم وفي النبي وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقا wanda ke bibiyan rukusa ta mutane yau mutanen kufa suna da tasahulanci a matsalar shi'anci mutanen sham suna tasahulanci a matsalar kuruji akan shugaba da nasibanci kowanne da nasu matsala mutanen madina akan sauraron kaɗe-kaɗe sai ya ce to in ka bibiyi rukusa ta mutanen kowane gari to za ka zama fasiki ba tare da kasani ba kawai neman dalili za ka yi ba neman waya fi sauƙaƙawa ba ai suna ce man tatabba'a rukhasal ulama'i اجتمع فيه الشر كله نعم
أحسن الله إليكم ثم قال وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن وابن وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأولي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جريج جميل وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن خدامة فاعلم أنه صاحب سنة وإذا رأيت الرجل يحب الحجاج بن الجنحان وأحمد بن حنبل وأحمد بن نسر فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله.
وإن دك سودا ألوكا تنسى سكن وند سكي wurin raddi wa bid'a da kuma yan bid'a wani sai ce in kaga mutum na san su to ahli sunna eh amma ba so na iddi'ai ba ai yanzu su sufa ne sai su ce suna san Imam Malik ko wallahi alazim ƙarya ne ba sa san Malik kawai suna saboda sun san mutum ne da Allah ya bashi soyayyar mutanen kirki da kuma ɗaukaka da suke jingina kansu zuwa gare su a babin jingina shi'a da suke jinginawar da shi'a suke makansu zuwa ga ahlul baiti amma imamu malik bari'un minhum bara'atu dhi'bi min dami ibn yaqub alayhi wassalam na'am idza dhakarahum bi khairin wa qala bi qawlihim ka gani ko ya ce idza zakarahum ashe nayi azarbat idza zakarahum bi khair inda zai danga ambatan su da alkhairi kuma wa qala bi qawlihim in lam yaqul bi qawlihim wa in zakarahum bi khair wa in intama ilayhim wa in idda'a mahabbatahum fa huwa kadhibun wa qawluhu wa balun alayhi ai kwarai dole sai ya faɗi irin abin da suka faɗa aiwa
أحسن الله إليكم وإذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل wancan kan yana da kyau ka bibiyi tarihinsu musamman cikin kalasa siyarwa alamin mubala da sauransu shi ahmad bin nasir ba a cika galibi an batan shi ba kuma bawan allah yana cikin wanda aka kashe su a mihnatu khalqil qur'an wato zamili ne na imam ahmad rahimahullah na'am ثم قال وإذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه فإن جلس معه بعدما علم فاتقيه فاتقه فإنه صاحب هوى وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على زندقة فقمع من عنده ودعه كبيش قباتي هذا كم وكم فقرة 34 idan ka ga mutum na zama gurin dan bid'a kai mai tahdi wato kai da shi cewa na kabari wa arifu ila bai sani ba ko cewa na wani fadan bid'a ne shike fadan kaza da kaza da kaza in ya ci gaba da zama da shi ka kiyaye shi shi ma dan bid'a ne kun gane ba shi wancan dan bid'an na farko ba an ce wancan dan bid'an na farko fa innahu sahibu hawan ay tahsilul hasil ana nufin shi din da ke zama gurin dan bid'a an mai tahdiri ya kiji an arrafa mai dan bid'an can yaki barin zama da shi to burge shi yake yi san shi yake yi almar'u ma'a man ahabba na qaida ce na bawiya na'am
sallallahu alaihi wa sallam qala wa'lam anna al-ahwa'a kullaha radiyatun tad'u kullaha ila sayfi wa arq وأرداها وأكثرها الروافض والمعتزلة والجهمية فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة wannan su suke kai mutane zuwa ga zandaka galibin zindikai daga cikin 'yan shi'a ne da mu'tazila da jahamiya zindikai waɗanda an kashe su ma wasu akan zandaka kala su alja'ad ibn dirham kala su aljaham ajham ibn safwan kala su bishr marisi kala su ainihin wato hisham wani yake da suna aiwa da su ibn abi du'ad da shi mutuwa yake za ga duka wannan zandaka su cikin jahamiyanci da itizal ne wasu su cikin shi'anci dama shi'a ba a magana dama zindiƙa ne na'am
أحسن الله إليكم واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره.
daga kamar ya gama zance kan sahabbai sai ya ƙara dawowa saboda su din na daban نعم su ne nujumul huda bai
وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر wa ma tukhfi suduruhum akbar dan bidiya abinda kaga ya bayyana to wannan kunnu kunnuwan eh kunnuwan eh kanun na baya na'am jakan na baya ko bai وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا الطريق فاجرا- يعني في السلوك cikin mu'amala da ibada na'am
فاسقا فاجرا صاحب معاصي ضالا ظالما وهو على السنة فاصحبه Mm.
واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته in ka ga mutum ɗan ahli sunna ne, yana son sunna yana kishinta ko da ya zama fasiki yana sata yana shan giya yana kaza gwara ka zauna da shi da ka zauna da ɗan bidiya ake yi ko kuma yana nufin ka zauna da shi don ka jawo hankalin shi amma shi ɗan bidiya nisan ta shi aiki eh zancen yi na zama na'am وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا مفترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه و- ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق فإني لا آمن أن تستحلي طريقته طريقته فتهلك معه tariqatan an tastahliya yani tantahila wa tadkhula fiha نعم kaga mutum ko yana dagewa cikin ibada yana takashufi kalar rayuwar nan ta zuhudu zuhudun ƙarya da wara'un bogi eh, na kwali da ba na gaskiya ba an gane ko muhtarikan bil ibada yayi duku-duku cikin ibada ya kone kurmus cikin ta yana raka'a 300 da daddare amma sahiba hawa in dai dan bid'a ne wannan wanda yake ibada fala tujalisu karka zauna da shi karka wala taq'ud ma'a wala tasma' kalama karka saurari zance wala tamshi ma'ahu fi tariqin hanya karta hada za ku je guri kai kana neman tikitin jirgi kaga shi ma yana nema ka hau jirgin ƙasa ka tafi ko da za ka yi masassara an ka sauka misali fa inni la amanu an tastahliya tariqatahu fatahlika ma'ahu yanzu farfesa mansur na farfesa yake ko na na bauchi daga rungumar yan bid'a ya dawo yana ba salatul fati kariya ba na sokoto ba na bauchi mansur isa yalwa ka gan shi ko daga rungumar dan bid'a to ya zo yana ba salatul fati kariya kokarin wanke ta yake idan Allah ba gware ya rungumi karuwar istighfari ba in ya zama misali babu makawai kamar da malamin da azan yace in kuma dan bid'a shi ma tsohon tsohon minista daga runguman dan bid'a shi ma abubuwa suna ta ƙara bayan sai da tasbi shi ya jima ya warware kanshi yace ya makan shi tanako kaga tanazuli ake cewa kuma yana da karatu ba wai bai da karatu jarabawa ce ta ubangiji sai ya ce ya yi makan shi tanakuzi shi tanakuzi ya yi sharri ne ko inda tanazuli ya ce ko taraju'i wannan ana yin shi cikin masala kuma meye murajjih din da ya an faɗa bai faɗa murajjih da kaga mutum na bibiyan dan bid'a to kariyar da Allah yake bashi sai ya jani dama can ba kai ke kare kanka ba gurin faɗin gaskiya Allah ne ke kare ka da zaran ka bi makiyin Allah sai Allah ya baka da dubarar ka sai kai ta dimi dimi karshe ka halaka wannan magana mu dai mun ganta wanda tana da muhimmanci malamai na nakalto ta daga al-barbahari kamar yadda ibnu muflih cikin al-furu' ya nakalto na'am ثم قال
ثم قال ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحبها فقال يا بني من أين جئت قال من عند فلان قال يا بني لأن أراك تخرج من بيت خلف أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان ولا أن تلقوا ولا أن ولا أن تلقوا ولا أن تلقى الله يا بني زانيا سارقا فاسقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان.
يونس بن عبيد yana cikin manyan malaman nan da aka ce in kana son su kai ahalu sunna ya ce maɗanshi la'an araka ta huruju min baiti kunta ga ka fito daga gidan ɗan daudu ya fiye mun farin ciki da murna akan ga ka fito daga gidan wani yana nufin wani ɗan bidi'a daga cikin ɗan bidi'a gwara ga ka fito daga eh daga kunta ba ya fi karuwa haɗari ba ya fi karuwa haɗari ya ce to gwara ganka da ɗan daudu irin su wa yake da suna hassan wani ne eh a shi wannan ba a ce mai misali eh hasan nikob eh hasan nikob waran ganka da hasan nikob duk da fitina ce amma dai irtikabu akhaffi dararain aula idza tazahamat almafasid yurtakabu aladna min almafasid idan banna biyu ta hadu to akan zabi mai dama dama sai ya aikata to danga ka fito daga gidan dahiru bauchi gwaran ga ka fito daga gidan hasan nikob ko wani daga cikin yan bid'a wato yan bid'a alai yazu billah fasikai ina fata an gane kuma yace wallahi gwara zan zan fi jin dadi da dan sa rai kadu da Allah mazinaci maha'inci farawo akan kadu da Allah kana dan bid'a yake ga ma dan shi salaf kenan ayo faqala فقال ألا ترى أن يونس بن عبيد علم أن الأنثى لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره عن دينه معناها نفهم بذي سيبرأ الدين شيء سيدي يسابع الله أما أنت حتى يكفره amma shi dan bid'a ka san bid'a daga kadan kadan kadan har sai ta fada shi akwai hadari na'am واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منه wanda muke faɗa ya zama duk wata majalisa ta ka ta ahalin sunna duk fadar da kake zama ta ahli sunna ce da an ganka da dan bid'a darura ce uzuri ne kamar yanda ba haya ke kai ka dushi ayo na'am ثم قال وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشر بن- وبشر المريسي وثمامة أو أبا الهذيل أو هشاما الكوفي أو أحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعته فإن هؤلاء كانوا على ردة واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم بمنزلته Mm, kaga can yana ambatan wanda yake ambatan su da alheri shi ibn abi du'al qabbahahu Allah mu'tazili ne muhtariki an ruwaito daga ibn ahmad daga imam ahmad takfirah bishr al-marisi shi ma su ah, nu'aym ibn hammad da su ah, ainihin uthman ibn sa'id al-dari da su al-imam ahmad da ash-shafi'i duk sun sun kafirtar da shi domin mu'tazili ne muhtariki yana da yana da aqida ta su al-ja'd ibn dirham hakan nan sumama wato sumama ibn ashras an-namri shi ma min ru'us al-mu'tazila abu al-hudayl muhammad ibn al-hudayl ra'su ra'su yani ko shaykhun min shuyukh al-mu'tazila hisham al-fudi wannan zai iya zama diya fi su hadal hisham ibn amr al-kufi ahdi shuyukhil mu'tazila imam az-zahabi ya ambata daga cikin maganganun shi yace bai halatta kace hasbunallahu wa ni'mal wakil hisham al-fuqi ce bai halatta mutun yace hasbunallahu wa ni'mal wakil ne annabi ya kira hasbunallahu wa ni'mal wakil kanzu min kunuzil janna amma yace bai halatta kace haka ba to haka wannan shi shaytanun yani maridun ne wa dallun mubin ينهى عن قول حسبنا الله ونعم الوكيل ويناتوا لا يعذب الله كافرا بالنار Allah baya azabtar da kafiri da wuta illa sai dai inda na amma ba a wuta ba kuma Allah ya ce fi nari jahannama khalidina fiha yana cewa wato ba Allah ke saukar da ruwan sama da ikon shi ba wannan ayar ne ko kuma har littafi ya rubuta khalqul qur'an خبيث جدا لا رحمه الله نعم وسني كم ماني مش نعم ثم سني قال بكو اكو شيء يزيد. نعم ثم قال والمحنة في الإسلام بدعة وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ولقو- وقوله لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته فتن- فتنظروا فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتب كتبت عنه وإلا تركته mihna wanda su ma'amun suka shine yace bid'a ce kira mutane a tambaye su alqur'anu makhluqun am ghayru makhluq wanda ita natijar shine kace makhluq ko da ita wannan bid'a ce sabon Allah ne amma idan akan sunna za a jaraba mutum kana so ka yi karatu gurin shi sai ka mai wasu tambayoyi ka fahimci rusukh din shi a cikin sunna wannan ya halatta da kaga ya bauɗe sai ka ce to sai an jima ba ni ba ka no me no you aiwa
ثم قال وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة- والمناظرة في الدين فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب
نعم
وإن لم, يقدح وإن لم تقبل منهم يقدح يق- يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك وما وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة الكلام عن هذه الفقرات تقدمت نعم والله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الآثار والتقليد فإن الدين إنما هو بالتقليد يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورضوان الله عليهم أجمعين ومن قبلنا لم يدعوا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح واس- واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر وقف عند المتشابه ولا تقس على شيئا ايوه taqlid da yake nufi ittiba to kamar da ya fassara ko نعم.
ba abinda suka rage mana duk wani alheri sun yi bayani akan shi duk abinda basu faɗa ba basu yi shi ba sharri gabar shi na'am أحسنه الله إليكم ثم قال ولا تطلب من عندك ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك أم أما, أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى في فضله لم يجب رجل لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله تعالى فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء
kun gani ko kakka dinga kirdadan tattaunawa da yan bid'a tun daga shi Muhammad bin Sirin tare da ilimin shi da falalar shi kalm aya ma yake sauraro daga dan bid'a na'am ثم قال وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع بهذه الكلمة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤيا وحديث النزول وغيره أفليس يرد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا قال إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره فاحذر هؤلاء فإن جمهور فإن جمهور الناس من من السوقة وغيرهم على هذا الحال وحذر الناس منه على هذه الحال na'am
وإذا ala hadhihi al bayani dai nan akan masu kore hadisi sai su ce da ma'anar ya su suna girmama ayar qur'ani bayan da za a yi a hada ta da wani azancan hadisi da alqur'ani abu ɗaya ne duka daga Allah suke nabi ya ce ba su taba haduwa har sai mun haɗu a haudi na ranar gobe alfiya ba su taba rabuwa sai mun haɗu a haudi na ranar gobe alfiya taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'du kitaballahi wa sunnati da haka a haɗe suke ba zancen wani raba su da kaji mutum ya ce ya bar hadisi ko da ya ce don girmama aya ne ƙarya yake zindiki ne ko na'am da ya ce fa inna jumhuran nasi min suqati yan kasuwa wanda ba su da karatu da wasu su suna kan wannan hali da aka kyamatar kyamatar da mutane daga gare su na'am minhum ainihin wato ala hadha al-hal zai iya daukan halin ruko da sunna domin galibi in ka ji ana cewa ba za a bi sunna ba koya ma mutane ake amma asali mutum ya yarda musulmi ya yarda da duk abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce fitra shi yasa da yawa daga cikin ahlul kalam da suka gama yawo suka gama wahala suka ce suna fatan su mutu akan addinin azaiz sai ce yana fatan ya mutu kan addinin tsofaffi masu sai da kaya da kira sun goma so da su addinin su asali ko sun yarda da Allah da manzon shi ba su san wasu tafasil ma na irin waɗannan abubuwan kawai dai da abin da aka ce daga Allah da manzo karba su an gane to su wa'annan sun fi alkhairi akan yan bid'a na'am wani awam awam na musulmi sun fi alkhairi akan yan bid'a na'am
أحسن الله إليكم ثم قال وإذا سألك أحد عن عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه الشرك وإذا جاءك يناظرك فاحذره فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب وقد نهيت عن هذا جدا يخرجان جميعا يخرجان جميعا من طريق الحق ولم ولم يبلغ ولم يبلغ ولم يبلغنا عن احد من فقهائنا وعلمائنا انه ناظر او جادل او خاصم.
نينا مجانا مجادله لمخاصمه وتاهل الكلام amma tattaunawa don bayyana gaskiya an samu su al'imamu shafi'i da ahmad sinu amma a babin ittira wannan barin karasa shi a sarra da shi lokaci ya abin da sosai na'am qala rahimahullahu ta'ala qala al-hasan al-hakim la yumari wa la yudari hikmatuhu yanshuruha in qabila tahmidallaha wa in rudda tahmidallaha وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناظرك في ديني فقال الحسن أنا عرفت ديني فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه واعلم أن الدين هو التقليد والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم ألم يقل الله عز وجل كذا وقال الآخر ألم يقل الله عز وجل كذا فخرج مغضبا فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض قال فنهى عن الجدال الحديث الحسن وكان ابن عمر رضي الله عنه يكره المناظرة ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا وقول الله أكبر من قول الخلق قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وسأل رجل عمر رضي الله عنه فقال من ما والناشطات ما والناشطات نشطا فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك to da ya gan shi da askakken kai ya san wannan kharijin da annabi ya bada labari ne ce da ya sa rawuyan shi ai kissa suriyar ta gabata wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu la yumari wala ashfa'u lil mumari yawm al-qiyamati fad'u al-mira'a li qillati khayrihi hadha hadithun mawdu' ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة تنجبه فهكا كوي كتير لن كان شيء دجيم هكا وانا أهل السنة لا لا لا لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها قال عبد الله بن المبارك أصل 72 هوى أربعة, أربعة أهواء فمن هذه الأربعة أهواء شعبت هذه الاثنان وسبعون هوى القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج أم تنياسيرة لدى دوة مغانا لدى سيما غنغنون ودنات يا جماعة أهل السنة فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره kun fahimta ko don babbar alamar dan shi'a su kan sahabi wa man qala al imam qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu faqad kharaja min al irja'i kullihi awwalihi wa akhirih ce al imam qawlun wa amal bai tsaya ba sai ya ce yazidu wa yanqus ya fita daga murji'anci ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره ذكر ونيرك بالسيف إن أي اللسان يدعو إلى السيف وهو سيف يعني معنوي ومن قال المقادير كلها من الله خيرها وشرها يذل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة وبدعة وبدعة ظهرت في كفر بالله هي كفر بالله العظيم ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه من يؤمن بالرجعة إن الرجعة ما سيوسلنا على زيده ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وتكلموا في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم ومن قال بهذا القول da wanda ya faɗi magana irin tasu yana nufin ‘yan shi'a rafida to su ma duk kafirai ne. Kala Ƙu'imatu bin Amirin wa Sufiyanu bin Uyayna ta man waƙafa inda Uthman wa Aliyan fa huwa shi'iyyun la yu'addalu wa la yukallamu wa la yujalasu wa man qaddama Aliyan ala Uthman fa huwa rafidiyun qad rafada amra ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa man taqadda wa man qaddama al-arba'ata ala jama'atihim wa tarahhama ala al-baqin wa kaffa an zalalihim fa huwa ala tariq al-istiqamati wal huda fi hadha al-bab wanda bai yaba sayyiduna Uthman ma waqafa inda Uthman wa Ali ya tawakkufi wato zaidiya kenan da yake ganin sayyiduna Ali da ainihin sayyiduna Uthman tsakanin su akwai wani dan takun saka ko wani abu makamancin haka to shi ma dan shi'a ne ba a addala shi ba a karban shi da shi ma'ana ba a yin magana da shi ba a zama da shi shi ko wanda ya fifita Ali akan Uthman wanda ya zama rafidi ya zamanto halakakke dan shiya قال رحمه الله والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك من شك في هذا فقد كفر قال ولا تفرد ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط بقى كيف أنت صلاتي قواني سي صحبان سي النبي صلى الله عليه وسلم دا إيالان جدنسا ibn qayyim ya tattake wannan mas'ala cikin jala'ul afham fi afdalis salati was salam ala khairil anam qala wa ta'lam wa ta'lam anna uthman ibn affan qutila mazluman wa man qatalahu kana zalima فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه السنة ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى duka masalin da aka kawo masail na ahli sunna wal jama'a ne al usuliyya wanda ya shakka a ciki dan bid'a ne ko da ya yarda da duka biyar da daya ba ya zama dan bid'a wa man jahada aw shakka fi harfi min al qur'ani aw fi shay'in jaa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqiya Allah ta'ala mukaddiban fattaqillaha wahdhar wa ta'ahad imanak ومن السنة ألا تعين أحدا على معصية الله ولا أولي الخير ولا الخ- ولا الخلق أجمعين لا طاعة لبشر في معصية الله ولا يحب عليه ولا يحب عليه أحدا وكره ذلك كله في ال- في في, في ك- كله لله تبارك وتعالى والإيمان أن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها duba aljami' jami'ul ulum wal hikam na ibn rajab yayi dogon bayani kan mas'alar tuba shafi na 169 qala wa man lam yashhad liman shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil jannati fa huwa sahibu bid'atin wa dalalatin shakkun fi ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala malik ibn anas man lazima sunnata wa salima minhu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma mata kana min al ma'an nabiyyin was siddiqin wash shuhada'i was salihin wa in kana lahu taqsirun fil amali san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da girmama su da lazumtar sunna zai maka shafa'a da izinin Allah duk da ba a ce ka je kai ta saban Allah wa qala bishr ibn al-harith rahimahullah al-islam huwa sunnatu wa sunnatu hiya al-islam wa qala fudayl ibn iyad radiyallahu anhu ma ahsana qawla iyad wa qawla fudayl fil mubtadi'a fi radd alayhim wa tankil bihim rahimahullah yace idha ra'aytu rajulan min ahli sunnati fa ka'annama ara rajulan min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa idha ra'aytu rajulan min ahli al-bid'ah فكأنما أرى رجلا من المنافقين إنك أن بدا كمر وني ابن سلول نجن أرويتو شكر نفركو دقى الإمام الشافعي إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن اسم الحلية حلية الأولياء أبو نعيم ده البيهقي اسم المدخل ده أينه الخطيب أتكن شرف أصحاب الحديث زما كان منتشر وقال يونس بن عبيد رحمه الله العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل akwai abin mamaki da burgewa al'ajab na burgewa wanda za ga yana kira zuwa sunna saboda karancinsu wanda ya fi ban mamakin shine wanda zai karba masu karban sun yi karanci kaga tun lokacin su kenan fama da na kul wa kana ibn aun yaqulu inda al-maut sunnata sunna wa iyyakum wal bid'a billahi ibn aun wanda yake a'rafu an-nas bi sunnati fi zamani hatta mata har ya mutu yana as-sunnata sunna wa iyyakum wal bid'a kuluzum tu sunna kuluzum tu sunna ahir dun ku kashe dun kul ku sake ku bid'a wa qala ahmad ibn hanbal wa mata rajulun min ashabi ومات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة هذا يستأنس به ولا يستدل به أساسا لكن يستأنس به أنا أقلب كيوار إلم وأن أثار وقال أبو العالي من مات على السنة مستورا فهو صديق ويقال الاعتصام بالسنة نجاه أنك من سنة يسام سيران إيه wannan shine karshen wato al-makhuf na littafin sharhi sunna a ainihin wato abinda za mu ji a gaba yana daga cikin ƙarin da ibnu abi ya'la ya kawo a cikin tabaqatul hanabira wa huwa mawsuqun bi wa qala sufyan ath-thawri rahimahullah man asgha bi udhunihi ila sahibi bid'atin kharaja min ismati allah azza wa jalla wa wukila ilayha ya'ni ila al-bid'a din mai sauraron dan bid'a sai an jingina shi zuwa ga san bid'a wal iyad billahi tabaaraka wa ta'ala wannan magana ta zo daga zancen Muhammad ibn Nadir al-Harithi shi ma wa qala Dawud ibn Abi Hind awha Allah tabaaraka wa ta'ala ila Musa ibn Imran la tujalis ahla al-bid'i fa in jalastahum fa haka fi sadrika shay'un mimma yaquluna akbabtuka fi nari jahannam wannan zance daga Ibn Abi Hind ban san inda yazo daga Ibn Abi Hind ba amma ya zo daga Husayl kamar yadda ya zo cikin shari'a ta Imam al-Ajuri sannan al-Harawi ya ruwaito shi daga Ata ibn Abi Rabah sai dai duka mu'dal lafzu Husayl ya zo maktubun fi Tawrati an rubuta cikin at-Taura Allah ya ce ma Annabi Musa kaza da kaza sai ya ambaci wannan aza yutawaqqafu la yuqta'u bi thubutihi wala bi da'fihi وقال الفضيل بن عياض رحمه الله من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة لم يعطى hikma ga can ya ce ya makan shi tanakudi sulibat minhu al-hikma limujalasatihi al-mubtadi'a wa qala al-fudayl ibn iyad radiyallahu rahimahullah la tajlis ma'a la tajlis ma'a sahibi bid'atin fa inni akhafu an tanzila alayka al-la'na kana zama da dan bid'a zaka zama la'ananne tsinanne wa qala al-fudayl ibn iyad man ahabba sahiba bid'atin ahbata Allahu 'amala wa akhraja nur al-islam min qalbi zaga shi nan musulmi ne amma dai kawai duhun bid'a dalilin da shi وقال الفضيل بن عياد رحمه الله من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى الذي قاد مشد مكانت فإنها لا ت- لا لا تعمي الأبصار ولكن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال الفضيل بن عياد رحمه الله إذا رأيت صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره وتنزه عنه وقال الفضيل بن عياد رضي الله رحمه الله من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو الفقه بعينه duk mutumin da zai kalli dan bid'a yayin murmushi alhalin dan bid'an nan ya kuskurantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lisanul hal din shi ya nuna cewa annabi bai cika addinin ba shi ke cin gyaran annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka kalle shi kayin murmushi ka raina addini akwai fiqh wallahi cikin maganin duk da wannan magana ta zo marfu'iya amma dai bai tabbata ba bal mawdu'i ta farkon ma cewa man azzama sahiba bid'a ya zo da lafazin man waqqara sahiba bid'a marfu'i daga hadithin na Aisha wala yasihu lakin thabata an fudail min turuq kathira qala rahimahullahu wa man tazawwaja wa man zawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha wa man tabi'a janazata mubtadi'in lam yazal fi sakhatillahi hatta yarji'a fudail ibn iyad abidul haramain shine yake faɗin wannan magana in ka aurar da wacce take da mutunci a gurinka karima diyarka kanwarka mahaifiyarka yarka kanwan mahaifiyarka ko kanwan mahaifinka misali ya zama walicinta ya dawo hannunka sai ka aurar da ita ga dan bid'a ka yanke zumuntarta ka yanke zumuntarta ka halaka ta sai fini sai fini eh eh kwarai da gaske aura mata dan bida ya wani uba ne ba fa uba ne surkududi ko sai ya dauki ashi ya zai ba dan bida watakila su mala ya guza sun shayar da ita aqida a dauke ta aje a samu wani kududun dan bida a aura mata aura mata dan bida wannan ya kashe ta gwara gwara bunga abunga jahili da yake birni ta daranta gwara jahili al-mau'uda da za a burne ta da ranta an fi kyautata mata akan wadda za a aura mata dan bid'a domin galibi galibi mace tana bin addinin mijinta da mu akwai har abokanan karatunmu da yau sun zama yan shi'a saboda an aura musu yan shi'a wasu sun zama yan ɗarika wasu ɗalibanmu ne aka wata ɗalibanmu aka aura ma zakiru kaga cikin yan bid'an ma mahaukaci aka ɗauka aka aura mata tana da hizib arba'in a kanta yanzu da gyala take yawo a nan garin a nan garin ba wani gudu ba kaga irin wannan ni dai na mai Allah ya isa kwando kwando kuma duk wanda ya kara mu haka ban yabe ba wuta ban da yamma na'am fakara ta karshe din nan duk wanda ya bi janaza ta dan bid'a ba zai gushe cikin fushin Allah ba har ya dawo an ruwaito ta daga ibnu uyayna kamar yadda al-harawi ya kawo cikin zammul kalam shi ma ya faɗi irin shi ɗan bidi'a ya mutu ka raka shi ko kana cikin fushin Allah ka raka gawo shi to ka gani ba ka raka shi ba ka raka gawo shi ka raka gawo shi ai mun yi bayanin na a karatun usulus sunna na ibnu abi zamani ko da bidi'a shi ba mukaffira ba ce kana iya cewa Allah ya tsakan shi a sirrance amma a bainar jama'a a saboda kamar kana tallata bidi'a shi da kuma bid'a rankwashin kan yar banza ake take wuyanta ake dassa ta ake a ƙasa shuka ta ba a so a ga ko burkushin ta ba a so kama kama sunan shi ma in banda babun darura dan me zaka lawwasa harshen ka da ambatan dan bid'a in me وقال الفضيل بن عياد رحمه الله آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة hisnun min hadid yace na iya cin abinci tare da bayahude na iya cin abinci da kirista amma ba zan ci abinci tare da dan bid'a ba so da shi nassi ya halatta cin abincin yahudu da nasara wa ta'amul ladina utul kitaba min qabli wa ta'amul ladina utul kitaba min qablikum ah wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum an halatta amma shi ɗan bidi'a an ce wala ya akul ta'amaka illa taqiyyun a cikin musulman sai mai takawa zai ci abincinka ina dan bidiya ina takawa kar ya ci abincinka kuma kai ma karkaci nashi kwaɗayayye a ce akwai wasu da suka je cin abincin maulidi cikin ɗalibai ne yara can sai wani ya ce wannan ɗan izala ne kasa haka suke cewa ɗan izala ya zame amma ba ɗan izala ba ne mu'alu sunna ya ce wannan ɗan izala sai ci injuwa ya ce injuwa ashe yunwa ce ta yunwa ce ta koro shi to gwara kai azumi ranar ko da baka da abin da zaka ci kai azumi da ka ci abincin maulidi dan guba ce guba ce da ka yace ina fatan Allah ya sanya tsakani na da dan bid'a akwai katangar karfi yanzu kai kana zauna a gida kuma ka ba dan bid'a haya a cikin gidan ba ahmaka ka kai ka kai ni kai nisa nisa gurin wawanci dan bid'a eh makwabtaka da kai a cikin gida wanda ka ba kirista aiwa sun san kirista ne kyame shi ba shi kuma wannan tunda bid'a kamar yadda ash-shatibi yace umurun fi dini mukhtar'a tudahi shar'iyya wanda zai rike katan carbi yana ja yana Allahu akbar ya kafaru an gane ko da wanda zai zauna yayi tilawa gurin dan bid'a diddaye ne gurin jahili diddaye ne to yaro karami danka kana can kana yaki da dan bid'a shi ma sai kaga yazo yana ta jibba kirjin shi har balli balli ya kama shi kirjin ya goce sai ya ji ya tsatsaga mai da jini a kan za a wuce يجي وقال الفضيل بن عياض إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله ولا يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا kwayan da za a yi ɗan bidi'a da ahalin sunna sai zaman lafiya sai dai cikin munafunci sai dai sanda ɗaya ya koma ɗayan kuma ko galibi sai dai shi mai da'awar sunnan ya zama ɗan bidi'a amma ɗan bidi'an kaga ya nuna ma a fuska yana son ka wallahi ƙarya ne na'am gane yan bidiya gane adashin na da su ai karatun bai fito maka ba da sauran aiki hanya an ce kar a haɗa kaji malam masu ya ce hanya ma an ce kar a haɗa da ɗan bidiya balle zama a gida ka nemo na gida ko bukka ce ya fiye ma alheri Allah ko bukka ce ka je ka zauna da ka zauna da dan bid'a dan bid'a muka ce ya fi corona ya fi ebola ya fi ya sunanta ya fi lasa ya fi kanjamau ya fi kanjamau eh malam alasa ka zauna da mai kanjamau gida ɗaya misali ka sani ta ce ana ɗauka ko a dush in ji wasu aka gaba ka zauna ba ko to ina ga kuma dan bid'a waga lafiyar kace za ta tabu da za ka yi rashin lafiya ka rasu kila ma ta zama kafara gare ka shi kuma wancan addinin ka ne zai tabu Allah ya san mutun ya ji ta dukan shi a lahira ai ba da eh ji ibn barjas ko kalamu alil bid'a alsaqa min al-jarab ya fi qazuwa manne maji shedan ne yake zayyana maganar tasu sai kaga kawai ka kasa barin shi yasa ayyub ne Muhammad bin Sirin yace ko su fita ko shi ya fita jahili baya ganewa amma lokaci ya kai da za a mai bayani ya gane sai ai bayani din dan mutane su gane na'am qala rahimahullahu ta'ala ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة فملأ الله قلبه إيمانا kaga an ce ka kauda kanka daga fuskar dan bidiya kuma ka je masallacin su sallah an samu nasikh da mansukh ko mala Allahu qalbahu imana wa man intahara sahiba bid'atin amanahu Allah yawm al-faza'il akbar wanda ya daka ma dan bidiya tsawa to zai samu aminci ranar gobe al-qiyamah amin ya rabbal alamin ranar alkiyama ka samu aminci da izinin Allah duk da ba ce aka ka kama shi kai ta duka ba in akwai sandan mulki a hannunka ka daka su ka murza su fa sharrid bihim man khalfahum la'allahum yahdharun yattaqun eh yahdharun ne ba to ka daka su ka murza su yanda sayyidina Umar ya murza su bai yanda salaf su ainihin Umar bin Abdul Aziz suka daka yan bid'a don kana da mulki a hannunka da kasu murza su mutsike su usul asl ne daga cikin usul na ahlus sunna as-sabuni ya nakalto ijma'in malamai akan musguna ma dan bid'a da kuntata mishi da bayyaka mishi da wulakanta shi da haƙara shi da watsar da shi da fantakali da shi shi ɗin wofi ce banza ce banzan bazara ne ba shi da daraja ba shi da wata ƙima da ka fara ganin girman shi ka zama ɗan bidiya da ka fara mutunta shi ka ba da ƙofar rusa addini kamar yadda fudail ya ambata don zai ce karatun ya yi zafi babu so ka fi fudail hikima ba ka fi shi hikima ba yana cike da gabawa ka la'alla ayi ganewan ne ba aiwa halatul a'rabu amanna kullum tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubi to da yawa ka san a'rabu ne har yanzu da yawan mu wallahi galibin mutane yanzu a'rabu na'am ai da kaji an ce cikin ahlus sunna wane yana da sauki to suka ce a gurin magabatan aka ce shadidun fil bid'a fil mubtadi'a yabun wallahi yabun masu jarhi da ta'dil in kaji sun ce wani shadidun fil mubtadi'a wani koda da'ifi ne sai ga ana dan girmama shi saboda tsananin shi kan mubtadi'a kamar su Hammad Nu'aym ibn Hammad kamar su Sharik ibn Abdullah al-Qadi yana da rauni أما لأنه كان يشد على المبتدعة كان يشدد عليهم sai wasu malamai suke kawo hadisan shi cikin mutaba'at haddasu muslim muslim na nakalto yana yin ruwaya daga gare shi fi shawahid wal mutaba'at li'annahu kana min ahli sunnah to in ka ji sun ce wane harisun ala sunna ko kana min ahli sunna ko fihi sunna suna nufin ba fa wai sunna ta daga wando da gemu ba kasan ya kamata ku gane ba sunna ta daga wando da gemu ko baya zuwa gurin maulidi ba a'a ana nufin yana takura ma dan bid'a su wannan ka rike wannan ka'ida da kaji malaman jirhi da ta'arili sun ce wani yana kan sunna to musguna ma dan bid'a yake musguna ma dan bid'a yake an gane mana hasan aiwa haka in kai ta neman gida baka samu na ahli sunna ba ka nemi ko kango ne ya fiye maka alheri kaji malam zai ce ga karan shi ma ka je ka gyara ka zauna eh ko matar ta koma gidansu ka ci gaba da kwana makaranta har a samu ta kama dole eh kuma ban ce kai ba fa malam san ba kai nake nufi na a dan bid'a ya cancanta ya cancanta saboda dan bid'a muta'addin ne a kan shari'a da annabi da sahabban shi duk abin da aka mai ma har yanzu ya rabu har yanzu ba a rama ba tukun kokar kwarai ko kamar ka san sunna ce ba a fahimta ba har yanzu mahimmancin sunna da mahimmancin addini da mahimmancin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ne har yanzu galibin mutane ba su sani shi yasa idan an taba wani ba kauyen dan bid'a sai kaga hankalinsu ya tashi alhalin shi ya taba annabi sallallahu Alaihi wasallama ko a kai kaice ko a kai tsaye ya taba sunna ta annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ma addini wato ainihin jabbaranci ya ma sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallama ta'annuti amma wani dan shafi kan shi sai ga wani hankalin shi ya tashi yana hura hanci yana tada jijiyar wuya kai ma an ka zama dan bidiya a taba dan bidiya ka ji zafi to wata alaka ce tsakaninka da shi tuka sai da yanta bidiya in akwai alaka bidiya fito ka bayyana wa mutane ha lokaci ko yau kowa da wankan shi ومن أعرض عن صاحب وجه بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر ومن أهان صاحب بدعة وند يولاك أن تنبدع يولاك أن تنبدع رفعه الله في الجنة مئة درجة فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا كم كسكي أكتيك تكن أنبدع zama ɗan bid'a ko ka ƙirƙiro ta ko ka bi ta ko ka goyi bayan wanda ya bi ta ko ka ji haushin wanda ya ƙi ta ka zama ɗan bid'a ka koma babin alwala'u wal bara'u ka karanta shi da kyau sai ka fahimta saboda haka wanda kai Allahu akbar ashe a rubna ma rubuta Allahu akbar a gurin kai zancen ga na fudail yayi Allah ya ji kanshi da gabara wannan ana ɗeba kewa da shi ba su faɗin wannan magana haka kawai magabata akwai dalilan da suka yi riko da su ko dalilan da suka yi riko da su to anan dai wannan littafi ya ƙare daga nukul na naqal na abi ya'la ibnu abi ya'la wanda ya kari akan mafdud din wa bihi tamma alkitab walhamdulillah zahiran wa batina wa awwalan wa akhira wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman kathira wa barakallahu lana wa lakum fima qara'na wa nafa'na bihi fil akhirati wal ula zamu bashi haka insha Allah ta'ala sati mai zuwa a dawo akwai wato ainihin rasa'il kanan zamu bi su insha Allah alan bashir kuna nan ko an tafi na ga zami na muzani a sunna ko sharhi sunna ta al-muzani da kuma aqida ta abu hatim da abu zura ar-razi duk ba su da yawa da kuma sarihu sunna na at-tabari insha Allah duka ukun zami rana guda in dama ta bada in bata bada ba kal'ada sai a dawo juma'a insha Allah subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik